الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan rana ta juma'a don gabatar da karatun wannan littafi na bulugul maram muna cikin kitabus sala babul mawaqit za mu tashi hadisin aisha radiyallahu anha wa an aisha radiyallahu anha qalat a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama dhata lailatin bil isha حتى ذهب آمة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رواه مسلم وأن عائشة لقى عائشة رضي الله عنها تدالة قارة بتا أغريتها قالت تشي أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء wani dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirtar da sallar isha'i har dare ya shigo shine ƙarshen sulisin dare na farko har zuwa ƙarshen sulisin dare na farko shine hatta da haba ammatul layl har sai da mafi yawan dare ya tafi sai da diyawa daga cikin dare ya tafi sun makaraja sannan sai ya huto masallaci fasalla ya ba da sallah wakala manzo Allah ya ce innahu la waqtuha lalle wannan shine lokacin da ya fi dacewa ga ita sallar isha'i laula an ashqa ala ummati ba dan in tsananta ma al'ummata ba da na ce su riƙa yin ta daidai wannan lokaci ko Allah musulun musulun ya rawato shi hadisin na nuna mana ana son jinkirta sallar isha'i har zuwa ga ma'ana can tsakiyar dare ma'ana zuwa cikin dare kamar ƙarfe goma haka ko sha ko goma da rabi ko sha ɗaya haka sai dai kai ya huce sulusin dare ko kuma rabin dare saboda shi waɗannan su ne ƙarshen lokutanta na muhtari zaɓaɓɓen lokaci duk da saɓanin da malamai suke da ciki a kan wannan sannan ana son kiyaye kula da halin mamu ko kula da halin masu bin liman da rashin tsananta musu a cikin jira kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati ba dan tsananta ma al'ummata su zo su ta zama suna jira sai tsakiyar dare in hutu da wannan lokacin shine lokacin sallar isha sannan a cikin wannan hadisin akwai dalili na wata ka'ida ta shari'a cewa dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih ko ma'ana ture al mafasid abubuwan ɓanna a ture su ture su shi ake ƙaddamawa akan jawo maslahohi yana in ya zamanto ga ɓanna ga maslaha yana sai a yi ƙoƙarin toshe ita ɓannar akan neman maslaha ko saboda ga shi kaga sallar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da ya dacewa shine wannan lokacin to amma a cikin shi akwai tsananta ma al'umma wani kahin wannan lokaci bai ma san ma inda hankalin shi yake ba kenan an ce ya tsaya ya ta jira har wannan lokaci a sallah kaga akwai kuntata a ciki saboda haka ce sai aka toshe duka abin da zai zama tawa banna tsanani akan abin da yake maslaha وعن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا sannan kuma hadisin na nuna mana halaccin aikata abin da yake mafifici a wani lokaci saboda a yi bayanin hukuncin wannan abin ga mutane inda shi yasa manzo Allah wani lokaci sai ya jinkirta sallallahu alaihi wasallama saboda aimin mutane bayanin mi hukuncinsa sannan wannan na nuna mana irin tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi sallama da kuma yadda manzan Allah yake neman sauƙi tsakanin al'amurra guda biyu al'amurra biyu suka zo ga mai sauƙi ga mai tsanani manzan Allah sai ya karkata zuwa ga mai sauƙi wani abi huraira ta radiyallahu anhu daga abi huraira yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا اشتد الحر إذن زافي يسأنني زافر رانا كينا أو إذن يسأنني to fa abridu bis sala ku sanyaya sallah ma'ana ku shigar da sallah az-zuhur a cikin lokaci mai sanyi yana idan to farkon lokacinta akwai zafin rana sosai to sai ku dan jinkirta har dan sanyi ya shigo kadan Azala sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shiddatal harri domin tsananin zafin nan na rana min faihi jahannama yana daga tafasaru jahannama ne saboda yana daga tafasar jahannama wasu suke cewa lunhwashin wutar jahannama mutafakun alai bukhari da muslim a wani ƙauli ake cewa wuta ta kawo kuka wajen ubangiji ta ce akala ba'adi ba'adan shashe na yana cin shashe saboda babu abin da zan ci sai aka ba ta dama a shekara ta yi lunhashi guda biyu lokacin zahi da lokacin sanyi yasa duk lokacin da ka ji tsananin sanyi irin jauran nan to lunhashi na wuta jahannama haka idan ta yi tsananin zafi shi ma wannan daga cikin wannan tafasa da lumhashi na wutar jahannam. Wannan hadisin a cikin shi akwai ana son sanyaya sallah a zuhur a lokacin da akwai tsananin zafi, shi ne a jinkirta ta daga farkon lokacinta har lokacin da tsananin zafin nan ya yi sauƙi. Kuma son haka wannan mazhaba ce ta malaman nan guda hudu da kuma jamhurul ulama irin su Abu Hanifa, Imam Shafi, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik da abu da sauransu. Daga ciki kuma hikima a cikin wannan shine don a hutar da masallata, su bayar da sallah a cikin yanayi wanda yake na hutu. wanda yake ya nisanta game da abin da zai shagaltar da zuciyar mai sallah in akwai zahi kaga in aka aza goshi musamman ma in an daɗe cikin sujada kaga ai mutum zai samu damuwa a zahi na damun shi yana ta tunani na ma dai a ce an ɗago kuma wannan yana iya tafiyar da rashin khushu'i a cikin sallah wannan kuma abin nan kamar da muka faɗi baya tsananin zafin nan lunhashi ne na wutar zahar nama da Allah ya mata izini ta yi kamar yadda zo a hadisin abi huraira ishtakatin nar ila rabbiha faqala ya rabb faqalat ya rabbi akala ba'd ba'dan فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير wuta ta kawo ƙara wajen Ubangijinta ta ce shashe na ya Ubangiji yana cin shashi sai aka yi mata izinin ta yi lumfashi biyu lumfashi guda a cikin lokacin hunturu lumfashi guda kuma lokacin zafi shi ne mafi tsananin abin da kuke ji na zafin rana ko kuma mafi tsananin abin da kuke ji na abin nan jaura shine sahihi hadisi na gaba wa an rafi ibn khadij radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam asbihu as- asbihu bis-subhi fa innahu a'zamu li ujurikum rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-tirmidhi wa ibn hibban daga rafi'i dan khadij radiyallahu anhu qala yace ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asbihu bis-subhi ku waye gari da sallah asubahi abinda ake nihi nan ku tsawaita ku tsawaita sallan eh, abin nan sallan ku tsawaita sallar eh, sala- sallar abin nan a rika sa silansi in an shigo kenan ku tsawaita sallar asuba ku tsawaita karatunta har haske ma'ana ya bayyana ko manzo Allah ya ce fa innahu a'zamu li ujurikum shine mafi girman ladanku kenan gwargwadon tsawon tsawaita sallar ku da tsawaita karatun ku gwargwadon ladan da za ku samu kenan wannan hadisin na nuna mana ana son tsawaita karatu a sallar asuba har sallar asuba ta shiga a farkon lokacinta mutum ya ta inda mai sallah zai shiga sallah a cikin farkon lokacinta ba zai huta ba sai haske ya zo kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwa- ruwayoyin wannan hadisin ce asfiru bisubihi ko ma'ana ku shiga haske da sallah asubahi kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u bis 60 in qasura yana karanta aya 60 in ya takaita karatu a sallah asuba wal mi'a zuwa aya ya karanta aya 100 a qala in ya tsawaita sai ya karanta aya 100 kuma karatun manzo Allah murattal ne. yana yin shi ne tartilan wannan kenan sallah eh, alfijiri a farkon lokacinta da tsawaita karatu a cikinta wannan shine mazhaba na jamhur da kuma malaman nan guda uku amma Hani- abu hanifa yana ganin a shinkirta hujjarsu shine zahirin wannan hadisi ko suna cewa ƙarshen al'amura guda biyu a cikin rayuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wani lokaci da jinkirta wani lokaci kuma ya yi farkon lokaci وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر متفق عليه ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نهوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة إنما هي الركعة ko daga Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda yake cewa annan Nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man adraka min as-subhi rak'atan ko wanda ya riski ma'ana ya sami raka'a ɗaya ta sallah asuba qabla an tatlu ash-shamsu kahin rana ta fito ya sami raka'a ɗaya faqad adraka subha to ya sami sallah asuba kun ga man tana daga cikin eh, adawatu shart tunda kun ga nan karatun da muka yi aka ce in shartiya ko kuma ihda akhawatuha man na ciki man sharaɗi ne, ko man shartiya, sharaɗinta shi ne adraka, ko da na kunga an allaka ma'ana wani abu da wani abu, an allaka samun raka'a. Kenan in mutum ya samu raka'a ɗai a sallar asuba kafin rana ta hutu to ya samu sallar asuba ina ba ta an fahimta ya samu mai sallar asuba inda za ki samu raka'a ɗaya kafin kafin rana ta hutu bayan wannan raka'a guda sai rana ta hutu kin dai samu sallar asuba cikin lokacinta ko shine man adraka min as-subhi raka'atan wanda ya samu raka'a daya daga sallar asuba qabla an tatlu ash-shamsu kahin rana ta fito faqad adraka as-subha to ya samu sallar asuba wa man adraka raka'atan min al-asr wanda ya samu raka'a daga sallar la'asar qabla an tagruba ash-shamsu kahin rana ta fadi faqad adraka al-asra ya samu sallar la'asar a cikin lokacinta wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wal muslim arwaya muslim an aisha ruwaya aisha daga aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda kun ga aisha malama ce da ɗaya daga cikin matan manzon Allah malamai sallallahu alaihi wa sallam da haka a dage ai karatu na hawo hukutan kwacin wannan hadisin ta rawaito shi wa qala sai yace sajadata yace man adraka min as-subhi maimakon raka'atan sai ce sajadatan a wannan ruwaya da da Aisha ta rawaito ruwayar Muslim badala raka'atin maimakon raka'atan summa qala sanan sai ce was-sajadatu ita sujida nan da aka ambata inna ma hiya raka'a ita ce raka'a yana ana ne raka'a ko wannan kenan kenan ma'anar sajada shine ma'ana raka'a ruku'inta da sujudatta wannan hadisin na nuni akan cewa lokacin sallah asubahi tun daga hutowar alfijiri har zuwa hutowar rana da rana ta huto ne lokacin ya ƙare kuma wannan hadisin na nuna cewa lokacin sallar la'asar har zuwa faduwar rana. Ko? Sannan kuma yana nuna akan cewa samun raka'a a sallar asubahi kayan rana ta hoto wannan ma'ana ne na cewa mutum ya samu sallah a cikin lokacinta. Kenan sallar nan ya bayar da ita a cikin lokacinta ba ranko ba ne. samun raka'a a ko yani na daga sallah a cikin lokaci wannan kamar mutum ya sami sallar ne gaba ɗayanta cikin lokaci kenan duka ta za ta zamantowa bayarwa ne ba ramawa ba ya zo a cikin wasu ruwayoyi sannan jinkirta sallar la'asar har zuwa rana ta yi fatsi ma'ana jajajen nan da yake ragewa kafin faduwar rana mutum ya jirkinta la'asar ya iya har zuwa wani lokacin bai halitta ba saboda wannan lokaci ne na darura kuma an hana yin sallah a cikin shi imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba 831 hadisin uku ba dan amir yace cewa manzo Allah na cewa salasu sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna lokuta guda uku annabi ya kasance na hana mu mu yi sallah a cikin su wa an naqbura fihinna mautana kuma ya hana mu yi kabari wa mamatan mu a cikin wannan lokaci daga cikin lokuta sai ambata wahina tadayyafu ash-shamsu li ghurub hatta taghruba daga lokacin da rana take bakuntar faduwa mana lokacin da take gab da faduwa lokacin da adda wannan fatsin na hajjun rana lokacin da za ta faɗi duka ba a sallah a wannan lokaci sai bayan ta faɗi ya zo a cikin wasu ruwayoyi man adraka raka'atan wasu ruwaya kuma sajadatan maimakon raka'a ba wai abin da ake nihi nafsin ruku'i ba ko kuma ana nihin sujuda a'a duka abin da ake nihi na ana nihi raka'a kammalalla inda aka ce sajada da inda aka ce abin raka'a ana nihin raka'a cikakkiya ruku'i da sujuda ina bata an fahimta ba wai ana nihin sujuda ba ko kuma abin nan ruku'i hadisi na gaba wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga abi sa'id al-khudri yadda Allah ta tabbata a gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzo Allah yana cewa la salata ba'da subhi babu wata sauran sallah bayan sallah asubahi bayan sallah asubahi babu sallah hatta tatlu ash-shamsu sai rana ta huto wala salata ba'da al-asr haka babu sallah bayan la'asar hatta taghiba ash-shamsu sai rana ta ma'ana buya muttafaqun alayhi bukhari da muslim wa lafzu muslim lafzin muslim cewa la salata ba'da salati al-fajr maimakon subhi ba sallah bayan sallan al-fajr walahu daga abi sa'id وله daga muslim an uqba bin amir dan amir yace salasu sa'atin lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana an nusalli fihinna yana hana mu mu sallah a cikin su wa an naqbura fihinna mautana haka yana hana mu mu yi kabari wa matattunmu a cikinsu, kenan ba abin ne mamaci a wannan lokutan. Hina ta tsulo shamsu ba zigatan, lokacin da ma'ana rana take hutawa ba zigatan a bayyane, lokacin da ta bullo, ko? Ko? Lokacin da rana take fitowa ba ziga, ma'ana a bayyane. a wannan lokaci an hana muyin sallah a ciki hatta tartafi a sai in ta ɗago wahina ya ƙoma ƙa'imu zahirati da lokacin da aka ne da ma'ana wahina ya ƙoma ƙa'imu zahira ƙa'imu zahira ana ana nihin tsayuwar rana a lokacin gushewarta a lokacin da rana za ta karkata sai ta tsaya shi kuma kamat bihi dabba shine aka ce lokacin da musamman lokacin sanyi ne lokacin da ma'ana ƙananan dabbobi suke hutawa suna ɗan shan wannan zahi zahir rana suna kakkaɓe sanyi a ciki to a wannan lokuta duka kenan ba a yin ba a yin sallah kenan lokacin da rana ta zo tsakiya lokacin da ta zo tsakiya kahin ta karkace za ta iya tsayuwa to a wannan lokacin ba a sallah a cikin shi sai ta karkata hatta ta zo da shamsu sai rana ta karkace daga tsakiyar sama idan kun ga lokacin sallah ya shigo na harko wa hina tadayyafu shamsu lil ghurub da lokacin da rana take bakuntan a faduwa shi ma wannan lokacin ba a sallah wal hukmu sani inda shafi'i hukunci na biyu a wajen imam shafi'i min hadisi abi huraira daga hadisin abi huraira bisanadin da'ifin da sanadi wanda yake mai rauni wa da sai ya ƙara ya ce illa yawmal juma'a ce sai dai ranar juma'a to an ce shi wannan yana da rauni ko shi ya nuna cewa a ranar juma'a mutum na iya yi wa kaza ali abi dawud haka ga abi dawud an abi qatada nahahu ya zo da kwatankwacin sa wannan ko hadisi suka ce yana da rauni saboda akwai al'azdi cikin shi kuma munkarul hadisi ne yana a takaice dai wannan hadisin na nuna kore ingancin sallah bayan sallah asubahi saboda lokacin da aka yi hani a yi sallah ya shigo saboda haka ba ta inganta a ciki kore ingancin sallah bayan sallar la'asa saboda lokacin da aka hana ingancin sallah a cikinsa ya shigo ko ruwayar musulun aka ce la salata ba da salatul fajiri babu sallah bayan sallah alfijiri wannan kaga duka ya kore shakkan da ya zo a cikin ruwaya la salata ba da subhi sai in rana ta hoto hanawa game da waɗannan lokutan guda biyu shi ya kai matuƙa wajen hani yana lokutan da aka hana sallah a ciki amma sai dai lokuta sai dai abin da ya shahi abin da mai aka cewa abin da ya shahi salloli waɗanda suke zawatul asbab waɗanda suna da dalili kamar tahiyatul masjid ita kowane lokaci mutum ya shigo sai ya yi ta ko ko yana hudu ba in cikin masallaci ne in waje ne sai ya zama shi kenan lokuta guda uku waɗanda aka hana yin sallah a ciki aka hana abin neman mata a ciki daga hutawar rana sai ta ɗago ko lokacin da ɗagowar rana yake ƙarewa ma'ana lokacin da ta ka tsakiyar sama kenan sai in ta gusa ta karkata daga lokacin da rana ta karkatu zuwa faɗuwa sai lokacin da ta faɗi gaba ɗaya lokutan da aka hani a ma'ana yin sallah a cikinsu da sauƙi daga sallah asuba zuwa hutawar rana daga hutawar rana sai rana ta ɗago gwargwadon mashi daga tsayuwar rana tsakiyar sama sai lokacin da ta karkace daga bayan sallar la'asar sai lokacin daga bayan sallar la'asar har zuwa hajon faɗuwar rana kenan sai in rana ta faɗi daga wannan hajon sai faɗuwar rana cikakke to anan ne malamai sun kai saɓani akan haramcin salloli na nafiloli waɗanda suke mutlaka su ba su da ƙaidi suka ce to su waɗannan ba sa inganta ba za a yi su ba a cikin waɗannan lokuta guda biyar da suka gabata amma inda suka yi saɓani wajen halaccin salloli waɗanda suke masu masu akwai dalilan da yasa ake su kamar tahiyatul masjid kamar raku'o'i guda biyu na in mutum ya arwalla kamar sallar shahewar rana abu hanifa imam malik ahmad sun ta akan cewa baya halitta yin nafiloli a cikin lokutan da aka hana kowace irin nafila ce waɗanda suke masu dalili ko waɗanda suke ba su da dalili imam shafi'i ya ta akan cewa waɗanda suke masu dalili ya halitta ko kuma ita ce ruwaya suka ce mai ƙarfi wannan kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah